tsira da aminci su tabbata ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam iyalan gidansa da sahabbansa da dukkan wanda suka biyo bayansu da kyautatawa da bibiya a gare su har zuwa ranar tashin alkiyama ‘yan uwa mimbari na wannan sati yana jan hankalinmu ne game da matsaloli ta duniya duniyar jiya da yau ita ce matsalin cututtuka na zukata wanda alkur'ani ya zo ne da ba mu waraka game da waɗannan munanan cututtuka cututtukan cikin zuciya cututtukan cikin kiraza ba cututtuka na gangar jiki ba cuta ta gangar jiki akwai paracetamol akwai cafinol akwai atamita akwai allurai akwai ɗaura ruwa akwai likitoci da suke dubawa cuta na jiki su baka magani ka sha amma cuta ta zuciya in kemis ɗin duniya ka sha ba za ka samu waraka ba sai ka dawo ƙur'ani sai ka dawo sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba likitan da zai iya warkar da kai saboda kana da hassada ba likitan da zai warkar da kai saboda kai mugu ne ya baka magani ka daina mugunta ba likitan da zai warkar da kai saboda kai barawo ne ka sha ka daina sata ba likitan da zai baka magani saboda kai mai kashe rai ne ko dan liwadi ne ko mazinaci ne a ce wannan maganin yau ka sha shi ka daina qur'ani da sunna da magungunan da shari'a ta tabbatar daga cikin ƙur'ani da kuma gurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum nawa zuciyarsu muninta ya wuce duk inda kake tsammani amma aya ɗaya a cikin ƙur'ani sai ta gyara shi aya ɗaya a cikin ƙur'ani sai ta gyara shi imani da allah sai ya gyara shi wa'annan cututtukan da suke cikin zukata dama annabi ya gaya mana su matsalan ciwo na jiki wani lokaci ciwo na jigangar jiki yana ƙara lafiyar zuciya ma amma ciwon zuciya kuma yana saka mummunan ciwo na jiki galibin wasu da suke fama da wasu munanan cututtuka da an je asibiti an gwada an rasa gane meye matsalar sun kasa warkewa an sha magani likita ce to wallahi galibin su in ka bi zaka samu zuciya ce ta tabu ba ina nufin zuciyar ta tabu ba ta da lafiya ba spiritually ne ta zama affected ba wani tabo ne a cikin ta ba tabuwa ta yi imanin ta ne ya tabu ta gurbata ta samu matsala to wannan gurbatan wani irin matsaloli take samu ka samu matsala na ciwon rashin tawakkali ka samu matsala na ciwon hasada ka samu matsala na ciwon kyashi da mugunta ka samu matsala na ciwon rashin wadatar zuci sana'ar da kake abin da kake samu ka nuna Allah bai kyauta maka ba ba haka ya dace ba kake rena abin da haka Allah ya kaddara maka zuciyarka ta samu matsala na ba ka son kowa ya ga yana da alkhairi sai kai zuciyarka ta samu matsalan cewa wasu 'yan adam su ne za su yi azurta ka in ba kana tare da su ba ba za ka yi arziki ba ka manta mutum nawa da ba sa tare da kowa amma ubangiji ya kawo musu arzikinsu wannan matsala ce babba ciwo ne babba arziki a hannun allah yake ba a hannun kowa ba in duk duniyan nan suna tare da kai arzikinka allah bai kadara ba za ka samu ba in duk an tsane ka an kyamace ka wallahi arzikinka da ke hannun mutane Allah sai ya turo su sun kawo maka har gurinka to wannan ciwo ne da ake neman ka warkar da shi a zuciyarka zaman ciwon a zuciyarka a ofis ɗinka wai kana ga in ba ka yi kaza ba ba za ka samu kaza ba ka samu ciwon zuciya in ba ka yi aiki da biro ka malkwada wasu kuɗaɗe na hanyar ƙarya don ka yi kuɗi ba wai in ba ka yi haka ba ba za ka yi kuɗi ba ka samu matsalar ciwon zuciya zuciyarka tana da ciwo yanzu za ka nemi abin da zai magance ta to wayannan cututtukan da na faɗa in suka taru a cikin zuciya to sai su haifar da ciwo na jiki sai a haifar da alsa sai a haifar da hawan jini sai a haifar da ciwon suga likitoci da suke nan sun sani stress stressin din zuciya ka hana ta samun hutu don kana wani hasara ina zuciyanka za ta huta ka kwana cewa wani ya samu abin rufin asiri na duniya yanzu kana jin haushinsa ina za ka iya bacci mai daɗi stressin zuciya da wannan sai ta haifar maka da suganka ko ta yi sama ko ta yi ƙasa bugun jini maimakon ya tafi normal sai ya zama abnormal sai ka fara samuwa ka fara cutuwa shikenan zuciyar ita ma sai ka ji an fara cewa ta fara kumbura a tafi maganin ECG a tafi maganin CT scan a tafi maganin wane ne a gwada ka baka iya bacci a rasa meye cutar to zuciya ce kana da cututtukan zukata to menene maganin su menene maganin waɗannan cututtuka magungunan su suna nan da yawa cikin magungunan ciwon zuciya ka zama mutum mai afuwa mai afuwa in an cuce ka ka zama mai yafewa ka zama mutum mai yi wa mutane fatan alkhairi ka zama mutum mai ƙaunar kowa da alkhairi ka zama mutum ka so abin da kake so wa kanka ka zama mutum da kake jin zafi abin da in ya same ka za ka ji zafi in ya samu wani ka samu tashin hankali ka zama mutum da abin da kake so ka samu ci gaba kana so ƴan uwa ka samu ci gaba ka zama idan ka zama mutumin kirki ka ji kana so kowa ya zama na kirki ka zama kana farin ciki da abin da in ya same ka zaka yi farin ciki to in ya samu dan uwanka yi farin ciki ka zama in ka shiga damuwa zaka samu damuwa to in dan uwanka ya samu irin wannan abin ka samu kana da damuwa ka zama kana nisantar abin da Allah baya so ka zama kana aikata abin da Allah yake so wayannan sune magunguna a takaice ka zama mai yawan ambatan Allah wannan dukka cututtuka ne magunguna ne na cututtukan da muka ambata amma za mu ɗauki ɗaya daga cikin waɗannan magungunan ya zama da shi za mu cike wannan hutuba ta wannan sati ita ce babban magani na farko na farko na cire cuta ta zuciya shine dawowa kan alkur'ani mai girma ƙur'ani wa'azi ne ƙur'ani rahama ne ƙur'ani waraka ce da cututtukan zuciya ya ayyuhan nasu ƙarja'akum ƙarja'atkum mau'izatun min rabbikum lalle wa'azi babba daga wajen ubangijinku ya zo muku shine ƙur'ani wa shifa'un lima fis sudur kuma lalle waraka ce a cikin zukata in ka ɗauki ƙur'ani ka zuba a ƙirjinka ka sa a cikin ƙirjinka ka haddace haka Allah ya faɗa ku ayatun fi suturin ladina aya ne a cikin sudur Allah ya fada to ka saka su ka haddace su ka zuba su a kirazanka to nan ka dauki mataki na farko na zuciyarka ba za ta samu cuta ba in kuma cuta zai zo warkanta zai zo da sauki galibi wayanda Allah azurta su da Qur'ani ko rashin lafiyar su na daban Allah yake ba su matsaloli zaka samu na daban ne in an jarabce su da wasu cututtuka na zukata za ka samu warakansu ba a shan wahala za ka samu akwai limit za ka samu akwai inda za ka iya musu birki mahaddacin ƙur'ani masanin ƙur'ani akwai abin da duk jahilcin mai jahilci in zai akwai abin da in ya zo sai ya ji da zafi in kuma aka samu rashin sa'a ya aikata to tashin hankalinsa daban ne da na jahili don ya san abu to ka sa ƙur'ani a zukatanka na farko domin ƙur'ani rahama ne ga muminai shi sa Allah ya ce wani nazul min alqur'ani ma huwa shifaa'un lalle fa muna mun saukar muna saukarwa a cikin qur'ani abinda shi waraka ne wa rahmatul lil mu'minin to shi qur'ani yanzu mun ce ka sashi a zukatanka ka haddace shi ya zama abincin abincinka ya zama abin shanka ya zama abin da kake koshi da shi ya zama shine qur'ani da zikirin Allah yanzu mun samu mataki na farko na samun zaman lafiya da warakar zuciya sai mataki na biyu dan ka haddace qur'ani ba shi yake nuna kuma zaka ji dadin qur'ani dan ka haddace qur'ani ba shi yake nuna zai maka amfanin da ake nema ba a'a akwai mataki na biyu mataki na biyu shine ar-ruju'u sadiq ila Allah ka samu qur'ani ya zama ka koma zuwa ga Allah na gaskiya ka tsarkake zuciya da imani da qur'ani da kuma aiki da abin da ke cikin qur'anin da kuma kula da abin da Allah ya azurta ka na qur'ani ka karanta ka samu haddan izu daya sabbih isma rabbikal a'la menene wannan ayin take nufi me aikin da ke cikin ta in an fassara maka gane ma'ananta ka aikata abin da ke cikin ta haka ake so qur'ani duk abin da aka faɗa maka in zaka aikata shi iya ikon da Allah ya baka to daga nan kuma iya gwargwadon warakan da zaka samu bari in ba mu misali guda daya yau sai wani ya cuce ka yau kwana uku wani ya cuce ka kwana uku kana cikin kunci kana cikin damuwa kana shirin shedan ya gama da kai kana shirin yadda zaka dauki fansa a kansa sai aka zo aka karanta maka ayoyi a cikin qur'ani wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ku yi afwa ku yafe wa mutane wanda suka cutar da ku to kai ma baka cutar da Allah ne baka saba wa Allah ne ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum kai baka so kai ma Allah ya yafe maka sai ka tuna kai kai fa wannan fa laifi da ya maka fa ɗaya ya maka mafa kuma wata ilma akan wani abun banza na duniya in ba a yi sa'a ba akan kuɗi in ba a yi sa'a ba akan neman aure in ba a yi sa'a ba ma akan wannan abin da aka mai da shi ƙazami shine siyasa in ba a yi sa'a ba kan abin da aka ƙazantar da shi na faɗa na ce aka mai da shi ƙazami domin siyasa daga annabi ne daga ƙur'ani ne me ake nufi da siyasa shine shugabanci mai adalci to duk wanda ka sani shugaba ne adali to wanda ɗan siyasa kenan duk wanda ka sani azzalimi macuci mai son handaman kudin mutane wannan su ne gurbatattun da suka zo suka bata siyasar to wannan gurbatacciyar siyasar ma akan ta sai ka samu wani ba sa magana ba sa magana to watakila abu ɗaya fa ya maka ba abu ɗaya ya maka sai Allah ya ce ka yi ka yafe masa kai ba ka so ni na yafe maka a lokacin da ka karanta ayan nan inda za ka yi kyam wane ya min ba daidai ba guda ɗaya in kai kyam wallahi kai minti goma ka tsaya ka kula da ayar ni Allah ya ce baka so in yafe maka sai ka ce to ni mene wa Allah ka tuna sati wallahi daga sati zuwa nan sai ka samu kayi wa Allah 150 din abin da wannan ya maka guda ɗaya haka ne ko ba haka bane laifin da wannan ɗaya ya maka ya fi laifi ɗari jinkirta sallah kaɗai da baka samu baka kai sakaci ka rasa sallan azahar kaɗai ya fi laifin da wancan ya maka guda ɗari da hamsin ya fi yanzu Allah yana so ka yafe ƙwaya ɗaya da bai kai ɗari da hamsin ba guda ɗaya Allah kuma ya wanke ya yafe maka dubu in ka tuna wannan sai ka ce lallai kuwa wane na yafe masa ina yake mu yi sulutu yanzu ƙur'anin ka ya maka amfani ka karanta ƙur'ani ka ji wata aya a cikin ƙur'ani ka karanta bakin ka yi tadabburin bakin ka samu fassara ka yi aiki da ita ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum a gaya maka girman hassada ka nemi gafaran Allah ni fa wani da nake damuwa da shi saboda hassada zuciya a gaya maka girman ka zaka tuna wannan shine qur'ani yana maka amfani ka karanta qur'ani kuma kana amfani da shi saboda ka karanta shi kadai dole ya zama akwai aiki da shi alqur'ani din qur'ani shi ya karantar da mu da istighfari da tuba ka karanta ayat istighfari ka karanta ayat tuba kuma ka tuba kuma ka nisanci abin da kake na tuba din domin zunubi yana barin gurbi a zuciya duk wanda zai zunubi sai ya kwana da bacin rai shi yasa Allah ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun abinda kuke aikatawa ne Allah sai yayi tabo a cikin zuciyar tabo za a yi a diga shikenan ka fara samun matsala shi yasa duk wanda zai wuni bai san me yayi ba bai san me aka masa ba yaji yana cikin bacin rai wala ba maki wani zunubin ka ne na shekara 20 aka jefo maka shi baka nemi kafara ba baka nemi tuba ba baka nemi kaza ba kuncin da zaka yi ka cuci mutum daya ka wuni cikin kunci ba wanda yake cuta ba yake jin dadi babu wanda kuma zai yi ya kwana lafiya kalau to wannan rabo duniya da lahira ya rasa shi kenan duniya da lahira mutum ya rasa rabo amma mutum ka tashi kana tunani cewa ni fa shekara biyu baya akwai mutumin da gaskiya ban kyauta masa ba na cuce shi mutumin nan yanzu ina zan same shi na rasa inda yake to wannan kana da imani kenan qur'ani ya fara maka amfani to shi yasa qur'ani ya karantar da mu tuba illa man taba wa amana wa amila salihan in dai zaka tuba kai imani kai aiki nagari fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasana wa'annan sune Allah zai canja munanan ayyukan su ya saka munanan su zama kyawawa barnan da kai marasa kyau ka tuba tuba mai kyau taubatan nasuhan tuban da kake nadama yanzu ni ne za a ce na yi wa Allah haka yanzu gidanmu da yake da daraja gidan ƙur'ani yanzu mahaifina da yake da daraja duk anguwan nan an san shi da mutunci yanzu ni ne za a same ni da irin wannan abin na rashin mutunci yanzu girman Allah bai fi na iyayena ba in har zan tuna iyayena na ce kan na zubar musu da mutunci ba zan yi kaza ba Allah shine kankat ka ji irin wannan ka ce kai ba zan yi kaza ba kai zan nisanci kaza wannan tuba kyakkyawiya kenan irin ta ne Allah zai kankare dukkan munananka ya mai da su kyawawa to haka cikin abin da yake ƙara warakan zuciya shine tawakkali ga Allah wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu inda kai da Allah shine mai azurta ka shine mai bayarwa shine mai hanawa shine mai bada lafiya shine mai kashewa shine mai rayawa ba wanda sai kara maka kwana daya sai Allah ba wanda zai rage maka kwana daya sai Allah ba wanda zai azurta ka sai Allah ba wanda zai talauta ka sai Allah duk duniya sun ga dama su kyamace ka ka sa wannan a zuciyarka ka yadda Allah ne mai yi sau nawa a cikin mun nan muna kwanci banza ta zo mana in ji ba sakwace shi ba sakwace duk abin da aka masa in na kyauta ne zai ce banza sau nawa kana zaune ba sarki sai Allah kana tunanin ya za a yi kaza kana neman dubu ɗari biyar dubu ɗari uku wani ya zo ya ce wane kawo akawun barin tura maka 1 miliyan wani kana neman dubu sha biyar ya za ka yi ta wani ya ce ba ni akawun baka dubu ashirin wani ma wallahi dubu ɗaya yake nema a ce wani na ɗan yi samu fa ga dubu ashirin kai ma rage 1000 ne za ta biya masa bukata wa ya kawo Allah ne ya aiko arzikinka yana nan shari'a ta gaya mana hadisi ya tabbata daga annabi ba wanda zai mutu sai ya cinye abin da Allah ya azurta masa wallahi abin da aka fada sai ka cinye shi kagab abin da ba azurta ba kuma duk inda ka shiga ba zai fito ba inna nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizqaha wallahi sai ka cinye arzikinka kagab to me yasa zaka sha wahala ɗan siyasa an gama ko ba gama ba don Allah ƙasan nan Allah ya rubuta waye shugaban kasa ko bai rubuta ba a 2027 an rubuta ko ba rubuta ba ba kuma da amsa ba an rubuta ka san shi na san shi su da suke mulkin sun san shi gwamnan gombe an rubuta ko ba rubuta ba ka san shi na san shi kai za a yi zaben ma ko ba za a yi zabe ba na sani kai ka sani ba wanda ya sani yaya ake ciki duk wannan Allah ya gama aikinsa Allah ya gama rubuta wane ne shugaban kasa wane ne gwamna wane ne mai kaza wane ne mai kaza duk Allah ya gama rubutu duk lalimin banza ake yi ba ina nufin lalime ba a yadda ka je ka nema ba an yadda ka nema amma ka nema ta hanyar da ta dace kar ka zage ni kar na zage ka kar ka taba wancan kar ya taba wancan Allah ya gama ko ka zage shi in shi zai ce wallahi sai ya hau ko ka ci mutuncinsa in ba zai ci ko ka me yabe shi in ba shi bane Allah ya kaddara wallahi haka za a yi ya za a yi aikin da ubangiji ya gama shi kuma mu zo mu neme shi ta hanya mara kyau dan uwa kasuwarka duba kasuwancinka kar ka yi ƙarya ribar da aka ce zaka ci yau wallahi tallahi tana rubuce in ka faɗi gaskiya ribar za ta zo in ka yi ƙarya ma ribar za ta zo to ka tsaya ka same ta ta hanyar gaskiya in kai gaskiya ribar ta zo Allah zai maka albarka in kai ƙarya ribar ta zo ribar ta zama ka masifa da bala'i mata da bata samu aihuwa ba Allah ne ya sa ba za ki samu ba Allah ne ya kaddara an yadda ka je likita a gwaggwada a gani wannan ba fa likita ne yake ba da yaya ba amma ka tafi gurin boka ka zama mushriki boka ba ni da boka ba ni kaza to in Allah ya kaddara za a samu dan in ka je gumbokan za ka samu wallahi in baka je ma za ka samu in ka je aka samu to ka za ka mutu mushriki ka bar imaninka ka zubar da imaninka in baka je baka aka samu imaninka ya karu dan haka ya ƴan uwa tawakkali ga miƙa lamari zuwa ga Allah subhanahu wataala duk al'amuran mu a komai namu neman aure mutum goma suna neman mace daya wa ya san wa zai aura amma Allah ya sani don bisa sai ka bata wancan a neman auren sai ka bata wancan sai ka ci mutuncin wancan ina yan uwa matasa masu rike wuka wallahi mun samu labari yayi magana da waccan wuke newa group yana neman matar abokin su aje a tsara mutum an yi anan garin tsara mutum in ka tsara ka aure ta to ko baka tsara ma za ka aure ta shi yasa masu hikima aka ce da wanda zai yi kisa yayi hakuri da wanda ya je ya kashen a ranar a wannan lokacin wallahi da zai mutu in kaga mutum ya je ya kashe wani mutum to da haƙuri ya yi bai je ya kashe shi ba wallahi a wannan lokacin zai mutu mai arziki da ka yi arziki da ka je ka yi ƙarya ka yi arziki wallahi da kwanciya ka yi baka je ba baka yi ƙaryar ba wallahi da ka samu mai gaskiya in ka yi gaskiya abin da ya zo maka wannan gaskiyar ta zama ribar kafa a gare ka wannan tawakkali babi ne mai fadi da tawakkali da kaddara da yana da fadi in muna yawan tunatar da mu wallahi zamu zauna lafiya yau na fita ban samu ba to me dama ka yake duk duniyar nan sun haɗu wallahi yau ba zan samu ba abin da ka samu yau dinnan wallahi da duk makiyanka sun haɗu wallahi ba za su hana ka ba ba ana kyamar ka ba kasuwa ana maka hassada kana samu ana maka kyashi let them say kowa ya ci gaba da abin da zai amma abubuwan da Allah ya kaddara wallahi ba zai canji ba wallahi ba zai canji ba Allah ya mana tawfiki barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi min al-ayati wa dhikril hakim qumu ila salatikum wa sawsu yarhamukumullah